لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ يضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسليم والحمد لله رب العالمين أبايا haka ‘yan uwa masu kallo da saurare muna yi muku sallamar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan mazauni mai albarka a wanda muke aika saƙon tukuicinmu ga wani mai yi mana kyauta kuma muna ta godiya ƙwarai yau ina so zan wajahar da wasu 'yan kiraye-kiraye diba da abin da yake ta faruwa yau ta mun cika sati guda da fara miƙo kyautan shi da muke ansa da kuma mu kuma tukuicinmu da muke yi a matsayinmu na karimai wanda karimi idan kai masa kyauta ya yaba zai yi tukuici to mun yaba muna ta tukuici a mutane suna so su ɗauki wannan a hadiya da muke wa juna a matsayin wani abu daban saboda yadda zamani ya kai ga lalacewa a ya zama an fi sha'awar jayayya a cikin lamari. Malam ya yi shawarwari cewa in ya ji yana faɗa mutane cewa in sun ji ana zagin shi. To na farko dai ina so malam ya sani mu ba masu zagi ba ne, kuma in ba rami me ya kawo rami kai da kai ba mutum kyauta. wani irin mutum ne zaka wa kyauta kuma ya zage ka ai ba zai yi ba mustahil sai dai ko in daman kyautar akwai manufa a cikin ta to idan kyautar akwai manufa a ciki to shine zaka yi tunanin za ta iya bata mana rayukan mu to zuwa yanzu dai muna kyautata maka zato kuma ni a wuri na gaskiya ka fi yan izala da yawa dan mutumin da ya ga gyara tare da kai yace zai nabbahar da kai wannan ai yana son ka Allahumma illa ko in ya bi wani usulubi na nabbahar da kai wanda ya kamata usulubin adiba sai ka ce to na gode na gode da gyaran ka usulubin da za ka yi min gyara. A bi kulli saraha duk wanda ya san mu ‘yan ɗariƙo ya san ba ma zagin mutane, amma kuma sai ka ji wani lokaci ɗin mun zaga, wasu mu sun yi zagin, kuma sai ka ji muna cewa ba ma yin zagi, to bari in faɗa mutane gaskiya. Zagi ko harzika ba ɗabi'ar mu bace. Duk lokacin da ka ji ɗan ɗariƙa ya yi wata kalma mai zafi akan wani, ka yi adalci ka koma baya ka diba, ka tambaya shin ya yi shi ne ibtida'an ko kuma ya yi shi ne saboda an zage shi yana ramawa. Idan yana ramawa ne fa, to kar a ce kuma ya yi laifi, jama'a kuma na adalci. Al'ur'ani ya ba mu dama, sayyatin, sayyatin misluha. Allah ya baka dama idan aka yi maka mummuna baka iya daurewa, ka rama ba kai zunubi ba, abinda ke laifi shine in ka tashi ramawa kar ka ƙara, kawai, shine laifi, ka ƙara akan abin da aka ma shine laifi. Yanzu muna zaune lafiya, addinin Musulunci ya ba mu dama, Allah dai shine mai addini. kuma mun samu addinin ta annabi Muhammad dan shi ya aiko mana ya kama mana addinin nan. Allah tabaraka wa ta'ala sai ya faɗi da me ake gane musulmi. Sai ya ce mana wa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata sai ya ce mi fa khallu sabilahum a wata aya yace fa ikhwanukum fid dini in dai mutane sun tuba daga bautar wani Allah illallahu Muhammadur Rasulullah kamar yadda hadisin umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu Allah ilaha illallah wa anni rasulullah ko Allah tabaraka wataala sai to idan mutanen nan sun faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sun yi sallah sun yi zakka Allah ya ce to waɗannan sun zama ƴan uwanku a musulunci da hanyar fidda su saboda haka wata ayar sai ta ce fa khallu sabilahum ku kyale hanyoyinsu ku kyale tafarkokinsu kar ku shiga musulmani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ayar umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa in wa anni rasulullah ko wa yuqimu as-salata wa yutu az-zaka fa idza fa'alu dhalika asmu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqi al-islam wa hisabuhum ala Allah duk mutumin da Allah Muhammadur Rasulullah inji annabi Muhammadu sai ce wannan mutumin ya tsare jinin shi daga ni duk abin da suka yi hisabinsu kuma wannan ba ni zan yi baina ga Allah ko da sun yi wani abu na kure annabi Muhammadu fa yace abin da yake nema kawai ga mutanen nan Rasulullah ya samu sallah ya samu zakka shikenan duk wani abu da ya biyo bayan wannan to Allah ne zai hisabi ba shi ba to idan har annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa mana haka alqur'ani kuma zai ce in mutane sun yi faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sun yi sallah sun yi zakka to ku sa musu ido ku kyale hanyar su ko dan sun zama yan uwanku a musulunci to kuma a haka za mu yarda wani mutum yayi da'awar Qur'ani da sunna kuma ya ce wai waɗannan mutanen masu la ilaha illallah da sallah su zai fitar daga musulunci kuma a sama ido a kalle shi mustahil ba zai yi ba ai mana adalci yan uwa mu yanzu misali ni da nake maganar nan kafin rana wace yau asadin sunna bai sanni ba bai taba mana kayan mu ba muna zaman lafiya a daidai wannan lokacin da al'umma suna cikin damuwar musibar coronavirus wasunmu yanzu an hana su fita sallar juma'a da sauransu damuwoyinmu da yawa amma yaga a wannan lokacin ne zai fara tunanin kafirtar da wasu mutane wai ba su da shirya ya kamata ya shiryar da su batattu ne ya kamata ya shiryar da su so da haka ina kira ga asalin sunna wallahi tallahi da kayi abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da baka samu matsala da mu ba ni Allah ya ce so da haka ka sa mana ido su ba ruwanka da kai haka da baka samu matsala da mu ba amma yana gaya maka wallahi azim babu wani kalmomi na yaudara ko na wani tunanin nukan wofi da za su sanya mu sassauta mu yi shiru mu kyale kai kana kafurta mu kana zagan mana malamai wannan kan ba zai yi ba bari in tuna ma abin da ya faru jiya a cikin group din mu wanda har kai maza ka fita wani yayi magana akan malam Abdulrazzaq Haifan a group ta maka ciyo an taɓa malam Abdulrazzaq Haifan. Ta ma ciyo kai ta faɗa. Oke, ka san in aka taɓa malamin ka gaji amma mu ya ka taɓa malamin malamin mu saboda mu lusarai ne shikenan kar mu damu? Zalincin da zaka mana kenan? Ba zai yiwu ba in dai malam Abdulrazzaq Haifan yana da wata kima a wurin ka wanda an taɓa ka za ka yi fushi kai ta faɗa a cikin gurum da mutane. Wallahi ka ji wannan ciwon da ka ji ka tuna haka muke ji in ka ta kama sunan malaman mu kai musu rushin mutunci. amma duk da haka ba faɗa muke da kai ba abin da muke cewa wannan matsalar ta kai lokacin da ya kamata a wato kanna hanci mu ba mu haɗa ka ba mu hana ka ka fito ka gaya mutane gaskiya ba sannan ba mu hana ka ka fito ka yi hani da mummunan aiki ba saboda wannan wajibi ne marra aminkum munkar fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa zalika abu iman wannan mun yadda umarni ne na daga annabi alaihi salatu wassalam sai dai menene munkarin ya tabbata abin da za ka yi magana akan shi munkari ne abubuwan da kake magana a kai mu a wajenmu ba mu yarda munkari ba ne hasali mu a wajenmu addini ne kuma in mutane za su mana insafi kar a ɗauki hamiyya kar a ɗauki ta'assubanci a ɗauki gaskiya duk abin da ka fuddo ka kawo qur'ani nake kawowa ko hadisin manzo Allah in fudda shi kuma yau ma ka kawo wani nassi ko wani magana kana nema ka ɗau hankalin mutane a cikin littafin Shehu Mudi Salga wai Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu wai ya tabbatar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa wai duk dan dariƙar Tijjaniya in da shi da ƴaƴan shi da iyayen shi duk za su shiga aljanna ba mun mamaki bane wannan ayar Qur'ani ne ko Shehu Tijjani bai ce Allah ya gaya masa manzo Allah ya gaya masa ba ai Allah ma ya faɗa me alqur'ani amanu واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما أعلناهم من عملهم من شيء kaje ka duba duk tafsiran duniya abinda malamai suka fassara wannan ayar duk tafsirin da kaga dama ka ɗauko ko na abubakar gumi ne na baka dama ka ɗauko abinda malamai suka tafi a kai shine idan mutum ya zama salihi ya zama na ƙwarai idan aka je lahira ‘ya'yan shi suna wata daraja ta ƙasa da shi wanda su ba su yi aiki irin nashi ba su kai darajar shi ba da irin sakamakon da ya samu su ba za su samu wannan ba ta albarkacin shi sai Allah ya da yake to aiki na kwarai baya la ilaha illallah ba ta cikin aiki na kwarai salatu annabi baya cikin aiki na kwarai istighfari ba cikin aiki na kwarai aikin fa da aka dora mu mu yi ta yi har mu mutu idan muka mutu muna aiki na kwarai sai muka ce aka ce mana ƴaƴanmu ma wanda ba su yi irin aikin mu ba amma ba su mana inkari ba za su zo inda muke in ka ƙaryata fa alqur'ani ka ƙaryata ka aje waccan magana ta falololin shauki anhu saboda kai har yanzu kana da sauran motsin kai a cikin magana ana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abun yana damun ka ya kamata ka shirya mana zama mu yi magana akan ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam so da haka yanzu irin wani abubuwan na rashin fahimtar da kake yi mu kuma muna da yaƙini akan cewa alqur'ani da sunna sun tabbatar da duk abin da kake inkari sai mu kyale ka kai ta inkarin su jiya mun karanta maka ahiyau sunna da shi Usman dan Fodiyo da yawa waɗansu suna kira zuwa ga wato hanin munkari sai ce amma ba su san ba wannan hanin da suke na munkari shine ma munkarin dan Allah ka koma karatu na je ka kalla ba sai na maimaita ba ina da ina da lokaci ina da abin da zan yi da lokaci na ni yanzu amma yana nan cikin karatu na je raddi na na bakwai akan ka ko in ce tukuici na na bakwai na janyo na fassara a ihya usunna ka koma ka koya ka koma ka koya dan Allah so abu na biyu da nake so in faɗa wa malam asadu sunna anan shine mu ba a koya abin da kuke kai ba. Na gode wa Allah a cikin shawarwarin da nake baka gaskiya na ga kana ɗauka, amma na tar da kai akwai abin da har yanzu baka ɗauka ba. Amma dai duk da haka in dai ana faɗin goma sai a ɗau ɗaya ko biyu. Alhamdulillah wata rana za a ɗau uku, wata rana za a ɗau huɗu. Daga abin da na tabbatar cewa na faɗa maka kuma na ga ka ɗauki shawarar nan, udu ila sabili rabbaka na ga an yi maza an gyara. rabbaka din nan an mata fenti daga sama an yi wa fatahas fenti daga sama an bar shaddar sai aka dawo ƙasa sai aka yi a wasali ƙasa na gode na gode wannan yana ɗaya daga cikin nasarorin da'awata a cikin sati ɗaya na biyu ina ta zarginka da cewa kuna yi wa malamai jafa'i wannan shi nake faɗa nake ce asadu sunna ka daina irin wannan bai kamata a ce kullum malamai kana yi musu jafa'i ba sai dai ka faɗi aibobin malamai baka faɗin mahasin ɗinsu sai ga shi yau da bakin ka ka faɗa kana cewa ai menene inda ka faɗa kake cewa da mu da ku dukkan mu Allah ya jarabce ku sai ka ce mu Allah ya jarabce mu da guluwi a cikin malamai ku kuma Allah ya jarabce ku da kusuri cikin sauke haƙƙinsu su saboda haka mu haɗu gaba ɗaya ku ku daina wa malamai jafa'i haka ka faɗa da bakinka ka ce ku daina wa mu ko mu daina guluwi cikin malamai kaga kenan abinda nake ta faɗa wa mutane a cikin saci kica kana wa malamai jafa'i yau ka faɗa da bakinka na gode wa Allah tunda ka fara yarda da abubuwan da muke nuna maka amma har yanzu to wannan motsin ina fata yanda ka anshi gyaran nan na gaba maka ansa in Allah yarda ni ina nufinka da alkhairi sannan abu na gaba da nake so in baka shawara akai shine a a ko kuma wannan zan iya sha roko ne abinda kake gani a matsayin munkari mu a wurinmu muna ganin shi ba munkari bane to tunda muna ganin shi ba munkari guda biyu tunda abin nan ba munkari bane amma kana cewa munkari ne ya kamata a hana to abinda muke zargin ka da shi ɗayan biyu ne ko dai baka fahimci abubuwan bane ko kuma kana sa son zuciya to yanzu abin da nake so dan Allah ka yarda mu haɗu abubuwan da kake gani munkarai ne ababan ki ne a shari'a sai kai mun ardun su idan muka tattauna ka tabbatar mun waɗannan abun duk ba su da kyau wallahi duk ran da ka fito kai musun su kai hani akan su ba zan ƙare magana ba a hana mummuna aiki ba zan hana ba sai dai ba zan kuma yarda ba a ɗauki aiki mai kyau a mai fanci a ce mummuna ne kuma a ce za a hana shi wannan kan ba zai yi ba amma mu haɗu duk abin da kake gani baya da kyau ɗin nan, kaman arzin shi, kuma a haɗuwar da duniya za ta ji, ko da ni da kai ne mu yi a waya, in muka yi a waya a yi rikodin, na yarda ka sake shi, ba sai na sake shi da kaina ba, in ma za ka editin kai editin abin da ga dama ka saki, zan riƙe kofi ai. Da wannan kuma zan gane gaskiyanka da amma wadda ko ta wani hanya ka yarda a shirya wannan a shirya duk abin da ka tabbatar mun munkari ne na kasa kare shi da nassi to ka ci gaba da hanawa ba zan ƙara yin magana ba amma lokaci ya wuce da za a riƙa rufe gaskiya ana bayyana akasinta ba zai yi ba gaskiya ba zai yi ba in muka yi haka mun zalunci al'umma al'umma suna da buƙatar gaskiya so abu na wannan kenan abu na gaba da kake jiya kayi karatu an maka wata an daukan maka wata ma'ana daban kai fa jiya ba kai bane dan ka nuna kusakuran malam Abubakar Gumi abinda kake so ka faɗa shine malam ya koya muku bin sunna wai duk abinda ba zai yi ba annabi ya faɗi malam ya faɗi kuma malam fahimtar malam ta saba ta annabi kuma wai ka fita malam abin da yake faruwa a karmakallah fahimta fahimta takance muka ga ba za ka iya auna nasoshi ba shi yasa muke ganin ka haƙura wato da ba ko ta ka'ida ta malamai mutane kashi biyu ne akwai mujtahidi akwai muqallidi ko muqallidi ko akwai mujtahid akwai muqallid shi mujtahid shine wanda yake da adawat ilmiya kan nasi da kanshi ya auna shi ya fede shi tas ya fudda nasi ya fidda in ce ya fidda hukunci daga nassi wanda ba shi da wannan dole ya zo muƙallidi ya bi waɗanda suka iya dalili in aka bar abin a hannun shi zai lalata ni ni yanzu bane ban taɓa tunanin ma wannan matsayin ba muƙallidi ne shi yasa za ka ga muna ta bibiyan mustahidan a mustawan kamalan na sani dan fahimtar ka ta ilimi ba ta amma ba zai iya auna malamai bane kamar yadda kai kake auna malamai ni ba zai auna malamai amma zai iya auna ka a mustawanka akramaka Allah kai ma na tabbata mustawanka ba ta ba ta mujtahidi bane muqallidi ne akramaka Allah tunda muqallidi ne kai ina roƙonka dan Allah dan Allah kar a jefa mutane suke rigima kawai ka tsaya muqallidi ne ka bi malamai ka daina cewa wai in suka auna ka auna wannan kauyanci ne dan Allah da kyakkyawar a da tattausan murya ina roƙonka dan Allah mukallidi ne ba kai mujtahidi ba duk da naga dazu kana wa gwamnoni na arewa kira akan corona kana ce musu kun ba da fatawa ni na san baka isa ka ba da fatawa ba akramaka Allah ba za ka iya ba da fatawa ba sai dai ka ce ka karanto fatawa ka isar da fatawan malamai ba kai kai fatawa ba gafata malam mu riƙa wa addini adalci dan girman Allah so abinda nake gani ba za ka iya aunawa ba ne yanzu misali ina mutum ya zo ya tambaye ni abata malam menene hukuncin mutumin da aka bar mai dukiyan maraya sai ya kona ta sai in ce ya aikata haramun haka zan ce ya aikata haramun in aka ce ina aya sai in ce Allah yana cewa innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wanda yake mai karamin kwakwalwa irin taka wanda kawai larabci ya iya bashi da ala ko ɗaya ta auna ilimi sai je ce nayi kuri an tambaye ni ayar da ta haramta kona dukiyar maraya na kawo ayar da ta haramta cin dukiyar maraya shi a wurin shi gaskiya ne wannan ayar ba ta ce innal ladzina yahriquna amwalal yatama zulman ba ta ce innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman ni ko ba a tambaye ni maganan ci ba maganan konawa ni ko sai na kawo wannan ayar a wurin wannan ɗalibin ilimin in ya mun inkari yayi daidai a mustawar shi amma kuma yayi kure a abin da ya kamata yayi a mustawar nashi a mustawan shi tunda baya da alar da zai auna to bai kamata mun inkari ba kila na yawo yawo kaɗan haka a cikin usulul fiqh na fahimci wani abu da suke cewa mafhumul muwafaqa da dalilai dalilai dalilai ga abubuwan da yasa ake ɗaukar nassi dalili sai a alhukumul mantuq da kuma alhukumul maskut anhu almantuq bi wal maskut anhu amma idan illar ta zama iri ɗaya sai a haɗa sa ce to sun yi muwafaqa har ma akwai fahawar khitab mutumin da ya zo ya tambaye ni malam me hukuncin mutumin da ya bugi mahaifin shi ko mahaifiyar shi sai ce ya aikata mummunan laifi in ya tambaye ni ina aya sai in ce alqur'ani yace wala taqullahuma uffin wala tanharhuma a uffin ba maganan bugu sai ya tafi yana faɗa wannan mutumin ba ya da ba ya da ilimi an tambaye shi ayan bugu ya kawo wai wala ta kullu ma ufin ai ayar ba ta ce wala ta wala ta zarihuma ba to gaskiyan shi a mustawan shi saboda shi larabci kadai ya iya ya san daraba ya daribu ya san kalmar a akala ya san kalmar a haraka da sauransu ko amma bai san wani abu bayan wannan ba so abin da nake kiran ka akar makallahu fahimtanka tana da rauni ka yarda kai mukallidi ne ba za ka iya ɗaukar haramun ne ga mutumin da ba mujtahidi ba ba ya da adwat ba ya da alat ilmiya da zai iya auna nusus ya fitar da hukunci kuma ya ka ɗauko dalili zai daga ɗauko hujja ko hukunci da Qur'ani da hadisi ka je ka bi littattafan malamai dan Allah dan Allah da tattausan kalma ina roƙonka a canza wannan ɗabi'a mu kamar yadda na faɗa maka ba masu zagin mutane ba ne ba a koya mana zagin mutane ba abin da aka koya mana kuma da kake cewa muna bin malaman mu ido rufe abin da aka koya mana ilimi ne ya kawo mu nan ba fa muna bin su bane ba khabata ba fa gamniya muke ba da ilimi muke abin mu abin da ilimi ya tabbatar ka fito ka gaya mutane gaskiya tsakanin da Allah malam ilimi ya tabbatar akwai abin da ake samun shi a nassi nassi da ma'anan shi na usulul fiqh kuma idan ya zama nassin nan misali ya cika sharuɗa kaɗa'iyyar subuti kaɗa'iyyar dilala to a nan duk wanda ya saba da shi dole a saba mar kowane ne to har yanzu mu ba mu ga malaminmu da ya saba da wannan ba dan ana cewa la ijtihada ma wujudin nassi in dai nassi ya samu ba ijtihada malaminmu da yace bai sallar azhar raka'a uku ba ba mu ji ba ba mu ji malaminmu da ya ce in mun zo sallar isha'i raka'o'i biyun farko ba mu koye musu karatu saboda wannan kadai subuta kadai dilala malamanmu ba su shiga magana a ciki ba saboda nassi ne la ijtihad ma wujudun nas amma sai aka ce abinda ijtihadin malamai ne ya kai hukuncin to labudda a samu sabani labudda a samu sabani musulunci yace musulunci yace ko abin eh malaman musulunci in na ce musulunci an fi malaman musulunci abinda malaman musulunci suka ce idan mas'ala ce ta ijtihadi ta sabani na malamai wanda ijtihadi ne ya jayi zuwa ga sabanin to ba a wa juna inkari la inkara fi masail al-ijtihad mu rike wannan bari in baka misali imamu shafi'i ya tafi a mazhabar shi cewa dukkanin mutumin da ya sallah ta farilla bai karanta bismillahir rahmanir rahim a farkon fatiha ba ba shi da wannan sallar inji imam shafi dan mi saboda a wurin shi bismillah aya ce daga fatiha so da haka kamar ka bar aya a fatiha baka da sallah wannan shine fatawar imam shafi a mazhabar shi a mazhabar imam malik sai ce to shi kuma idan zaka yi sallah sai ma ka fara da bismillahir rahmanir rahim ka aikata makruhi dan me saboda imam malik shi bai yadda bismillah aya ce a cikin Fatiha ba, bai yadda ba. Me ya jawo wannan? Saɓani ne, ishihadi ne ya kai su zuwa ga haka ba nassi ba ne, ba nassi ba ne. To wata rana abin da nake so in faɗa ma magabatanmu yadda suka rika mu'amala da saɓani shi ne. Imamu Shafi'i da wannan fahimtar tashi yana da wani aboki malami ne na malikiya. Sai ya shirya je ziyarce shi har gida, sai aka yi arashi malam baya nan. almajiran malam sun san imamu shafi'i sun san waye shi a duniyar ilimi so suka sauke shi suka bashi masauki da karramawa lokacin sallah yayi sai suka ce imamu shafi'i ya zo ya ja su sallah tunda da ya wuce gaba kawai bayan ya kabbara ya yi kabbara har ma Allahu akbar kawai sai aka ji alhamdulillahi rabbil alamin kawai ya ci gaba da sallah ba fatiha da ya gama almajiran malamin nan suka tambaya ai ko da mu an ce mana a fahimtar ka kai duk wanda yayi sallah bismillahir rahmanir rahim ba ba fatiha ne ce baya ko ba bismillahir rahmanir ya kama fatiha ba bismillahir rahmanir rahim yace kace kace duk wanda ya bar bismillahir rahmanir rahim lokacin da zai karanta fatiha a sallah baya da wannan sallar amma kuma yanzu gashi kai to ƙarya aka ma baka faɗa ba sai suka ce sai ce wato ina so ku fahimta ijtihadi ne nayi na fahimci haka kamar inda Imam Malik ijtihadi ya fahimci makaruhi ne idan nazo nan a fahimtar masu gidan nan sai na kawo musu wani karatu daban sabanin abin da suka fahimta tunda ba nasi bane sai ce to zan kawo rabuwar kawo sai ce to rabuwar kai a musulunci haduwar kai dole ne a musulunci wannan nasi ne wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wala tafarraqu shi wannan nasi ne amma Fatiha bismillahir rahmanir aya ce a Fatiha ba aya ce a Fatiha bai ce ba nasi bane ijtihadi ne sai ce to nasi ake fara kaddamarwa da in kawo abin da zai kawo mana sa ko sabani haramun ne a musulunci to har ƙara in bar wannan tun da ijtihadi ne ka lura yanzu dan Allah da muna irin wannan abu abinda muka haɗu akan shi mu yi aiki tare wanda muka rabu wanda muka rabu mu wa juna uzuri duk da ba a kai wannan musibar ba alhamdulillah ni tarbiyyar da muka tashi da ita ni almajirin sai dimahi ne dan shi Abdurrazzaq radiyallahu anhu a muridin shi ne shine shehi na shine murabbi na to a tarbiyyar da muka tashi shehu mu shehu Abdurrazzaq radiyallahu anhu saboda kula da ladabi wa malamai idan yazo yana karatu a cikin karatu sai iske waqtulifa bai cewa an yi sabani sai dai ce malamai sun daɗi juna sani saboda uzuri haka aka koya mana mu malamai sun daɗi juna sani a jagoranmu Professor Ibrahim Magari kowa ya san ƙoƙarin da yake neman a haɗa kawunan al'umma ba a rabu ba yana mu'amala da kowane mutane a cikin abin da ya haɗa su saboda haka mu a gidanmu shukuran lafaka ba mu da ba a koya mana wannan tarbiyyar ba shi yasa in muka ji wani yana hujumi a cikin mutuncin malamai saboda masailul khilaf dole mu yi mamaki saboda haka wannan shine a bayani na akan ka sai maganar da kake cewa a roƙon da nake kafin in faɗi wata maganar ka da kai shine dan Allah dan Annabi mu haɗu mu zama jagororin da za mu haɗa kan al'ummar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama. Ni ina ganin ka hatta kai ɗin nan kamar yadda ‘yan haƙiƙa suke virus a cikin yadda rika tijaniya, kai ma virus ne a cikin izala. Don duk malamin da baya neman haɗin kai, kullum sai dai a raba kai, wallahi malamanku na izala suna mana complaint ɗinka. Wallahi, ka ci mutuncin Dr. Ahmad Gumi, ka yi fata-fata da shi, kai a cikin izala ma ba zauna da lafiya ba. balle mu so ya kamata labudda in ma baka ba mu haɗin kai ka daina wannan abu ba za mu haɗu da ƴan uwanka ƴan izala mu yi aiki tare mu cire virus na ɗariƙa mu cire virus na na izala wallahi za mu yi maganin ku dukkan ku insha Allah dukkan ku insha Allah wallahi so da ka ƙara ma ka yarda ka shigo cikin wannan tawagar a aiki tare ba haka ba wallahi za ka sha mamaki kana ta wani barazanan cewa a wai menene ka faɗa nan wai maganan mutane sun tsorata saboda irin karatuttukan da kuke yi wai ana tsoron in karatunku ya yadu wai za a rufe ofisoshinmu wannan shi ke tabbatar kana karatu don ka samu kuɗi malam gaba ka tana ƙara mana shaida kai matafi da gidanka ne da asusunka kake yawo bari in muku wa'azi ku biya ni in ma baka zo da kuɗi hannu ba ga lamba waya nan kai transfer account dina akarmakalla wallahi ba ma da awa don neman kuɗi wallahi azimi wallahi azimi ba ma da awadan neman kuɗi wannan shi ya sanya ashe duk waɗanda kake yi tunaninka mun zo mu ma kishiya a hanyar inda kake samun kuɗi ka daina zagin mu ka je ka ci samun kuɗin kai na roma da kuɗinka mu ma mun turo ma wanda zai taimaka maka a cikin gidauniyar gina masallaci za mu yi ba wani abu ne wannan ni kaina zai iya tura maka gudunmawa baki abin da Allah ya hore mini almuhim akramakallahu ka daina ma alakanta da'awa da neman abin duniya wannan zai sanya masu babu kuɗin su fara cin dama waɗannan mutanen haka daman da'awanku saboda neman kuɗi da sauransu so wannan dai algurguji kadan yau baka yi karatu ba kai ma kayi shawarwari ne da maganganu sai ka ɗauko maganar Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi radiyallahu anhu tana jiran wai wani mutum wai ya fito ya kare maganar tashiyar radiyallahu anhu to ai na riga na maka wannan maganar jiya mu fa kamar yadda ka faɗan ɗin nan kai kana wa malamai jafa'i mu ba za mu iya ba ba za mu iya ba kuma abin da shehu radiyallahu anhu ya faɗa na cewa jihadin shehu dan fodi na san an faɗi wannan maganar ba sai ka danna audio kamar yadda ka faɗa ba kowa ya san an faɗe ta kuma ta yi tashanta ta wuce ba ma fatan faɗan adam yana iya yin kuskure a kowanne ni ba ni da tarihin jihadin shehu dan kamilan ba ni da wannan ya ina ne zuru wallahi ni har yanzu ban ma san zuru ba balle in yi magana akai amma abinda ni na tafi akai shine in ma a cikin maganar shi tsayar bosu radiyallahu anhu na cewa jihadin shi dan hudu bai kai zuru ba akwai kuskure to kuskure ne yayi a cikin tarihi tarihi baya cikin kayan aqida baya taba imani so da haka almuhimmu muna damuwa da duk abin da za a kawo wanda zai yi hujumi akan aƙidar mutum a fitar da shi daga musulunci wani abu ne wanda in an bi littattafai za iya ganewa ni ba wani abu ne da zan mai da hankali akan shi ba amma mu fito mu faɗi bakar magana ga Maulana Sheikh Qasim Bauchi wannan kan mustahil ta ji da kyau in kana jira sai mun hau teburin karantarwa mun kama sunan malamai mun musu wulakanci mun ci zarafin su to kar Allah ya bamu irin wannan ilimin ya bar mu a jahilai wallahi ya fi mana alkhairi dan larabci muna sayo littafai a kasuwa muna jan su da kyar amma muna zagin malamai wallahi kuma yana so in faɗa maka kawai dai ba za mu iya ba kar Allah ya kawo ranar da za mu yi wa malamai cin zarafi kar Allah ya kawo wannan ranar kar Allah ya kawo wannan ranar mutane na kira na ya kamata cikin raddin da zan maka in rika tako maganganun su Ibn Taymiyyah, su Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya, su Muhammad ibn Abdul Wahhab da maganganun su Ibn Abdul Hadi mai qulul durriya nace ba zan yi ba mi Ibn Taymiyyah ya muni ba abin da ya muni kuma ba na cikin mutanen da za su huce haushin wani wari'i ba na ciki ciki Ibn Taymiyyah bai mun komai ba so da haka ba dalilin da zan dauko wata fatawa ta tage zage mu asadu sunna baka fi karfi na ba in ne niyyar zagin ka ba zan zagi ka ba kai ma to ko ko nayi kai zuciyata ta yi kaikayin zagi akan wannan mas'alar kai zan zaga dan kai ka zage mu ibnu taymiya bai mun komai ba kokarin da ibnu taymiya yawa addini Allah ya bashi ladan abin da yi inda yayi kusakurai Allah ya gafarta ibnu taymiya bas wannan shine abin da aka koya mana Shehu Abdulrazak yana da wata kasida shi da yayi doguwa akan mas'alar sallar kabulu na yi magana sai ce abin da nake kira jama'a ku zo ku yi riko da nassi da ya tabbata daga annabi Muhammadu wanda ya saba kar ku ce iyayenmu da kakanninmu ba su yi sallar kabar din nan ba saboda haka kaza kaza yace ku zo tun da nassi ya bayyana cewa kararar annabi shi ita yayi yace ku zo ku yi abin da annabi iyayenku da suka wuce ku nema musu gafara haka shaudar zaki faɗa wannan ita ce tarbiyyar mu saboda haka dole zaka ga muna ta da jijiyar wuya in an taɓa malamai dan lallai suna da alhurma suna da daraja mu zuwa ga annabi Muhammadu a gurguje na ce baka yi karatu ba yana nufin baka yi da yawa bane dan kayi maganan a cikin muniyatul murid harawai a ba muniyatul murid ba ko cikin littafin shomudi sarga na cewa shehu tijani ya tabbatar duk wanda ya shi dariƙar shi zai shiga aljanna tare da ƴan uwan shi da ƴaƴan shi da iyalin shi da iyayen shi to na dai baka aya ban san ba ko ta wadatar ni ban san yanzu da wani dalili kuma zan rika baka amsa ba tunda tunda na fara da aya da hadisi nake baka amsa amma har yanzu wasu suna shirme suna ta nuna kaman to in dai dalili na aya da hadisi bai ishi mai da awaki ta dalili zai ishe shi ba so kake mu harzuka mu zazzage ka ba za mu zage ka ba in aya da hadisi bata isan mana kai ba sai mu haƙura da kai kuma haka Allah ya da kai haka Allah ya da kai a wani abu da ya burge ni a maganan wai a yi haƙuri a shi daman duk abin duk mutumin da ya ɗauki hanya zuwa ga Allah zai yi da'awa sai an mai irin wannan duk abin da ake maka an wa annabi Muhammadu ni ba zan ce ka kwatanta kanka da annabi Muhammadu ba haka zan ce ba sai dai wani abu da ya burge ni a cikin abin da ka janyo kace wai annabi sallallahu alaihi wa sallama wai a makka in yana tafiya sai yana tafiya na tafiya sai kafirai su kira shi sai ya tsaya wa qalu ya ayyuhal ladzi nuzila alaihi zikru sai ya tsaya ya waiwayo sai su ce innaka la majnun an yi haka sai ka sake kawo wata aya kace wai suna cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ma gabaki ɗaya ke karanta suna ce bal ghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'ir abinda ya burge ni anan kace wai kafirai suna cewa annabi sallallahu alaihi duk abubuwan ma da yake faɗa mafarke mafarke mafarke ne yake tarawa yana ce musu kaza sai nayi mamaki abinda kuke ta gaya mutanen ku kenan duk abubuwan da ke cikin dariƙa wai mafarke mafarke ne sai ga abun mamaki ashe wannan kalmar a faɗi kayan addini a ce mafarke mafarke ne kafirai ne suke faɗinta yau gashi ka tabbatar abinda kuke ta zagi mafarke mafarke ne mafarke mafarke ne ashe wannan kalma gurin kafirai ko koyo ta to wannan sunna ta wace ce kuke bi ya kamata a rika tauna magana in za a yi akramakallahu ina girmama ka kwarai da gaske ina ɗaukan ka a matsayin abokin hiwar ne ba abokin husuma ba dan da husuma za mu yi da kai ina ga ni din ma na dan iya fa so tarbiyyar da aka mana ce dan kamar yadda ka faɗa a karatun baya can farko kace ba fa wanda bai iya za karanta ake koyan shi ba yace ko yaro a bayan uwar shi kamar ba daidai ba zai iya ma da kuwa to okay ashe wannan bayanin ya tabbatar maka cewa mu ma da kake yi ne ba za mu yi ba dan tarbiyyar mu ce ba a mana haka ba so wannan ayar dai da muka baka ta ayar والذين آمنوا وتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما علمناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين تا إشيكا cikin gaskata abin da Shehu Tijjani ya faɗa sai ka kawo dogon zance a cikin littafin Shehu Dan Fodiyo na Iliya Usunna cewa Shehu Dan Fodiyo ya tabbatar sufa kai bayani dogo sai na ɗauki wata kalma kawai ina so in maka magana akai ka ce shi dan gode ya tabbatar cewa su fa duk abin da sahabbai suka aikata shi ne suke aikatawa fama amilu bihi amilna bihi duk abin da sahabbai suka yi shi muke yi wannan magana da ka kawo ta shi dan godiyo ko da yake na san shi dan godiyon ma bai wuci kamar raddi ba irin usulubin ka kace bai da zamacin da kai ka kawo kila ba ta cikin maganganun da zaka wa raddi ka yarda da abin da shi dan tabbatar cewa duk abin da sahabbai suka aikata shi yake aikatawa tun da kai ka kawo to in ka yarda to shi dan fodiyo yana ɗarika ya tabbata kenan ɗarika kayan sahabbai ne ko ka yarda kayan musulunci ne ko tun da dan kudu ya tabbatar baya bid'a kenan duk bido inda yake yaƙa kuma yana rike da sharbin ɗarika kadiriya ashe ya tabbatar ɗarika ba bid'a bace to daga yau kar wani dan bana bakwai dan furamaren makarantar ilimi ko dan nazarin makarantar ilimi ya zo ya ƙara ce mana ɗarika bid'a ce aka rauka Allah ga ihya usunna can kusa da kai ba ihya usunna infaqul maisuri ba shi ba infaqul maisuri gashi can yawa mi ko min in nuna mai inda aka tabbatar shi dan kodiyo yana dariƙa ka san wannan ka ce kai ma abucin bahasi ne ai ka san infaqul maisuri to bari mu daga Shehu Usman dan Fodiyo radiyallahu ta'ala anhu a bari ma bayani wannan littafin Shehu Muhammad Bello shi yayi shi dan shehu Usman dan Fodiyo wanda ya haifa ka san waye Muhammad Bello aiko to shi ya yin fakul mai suni bari ka ji abin da yace baban shi yana yi bari ka ji yace ma yastaftuhu bihi kalamuhu ko kalamahu fi majlisihi zikru ma yastaftuhu bihi kalamahu fi majlisihi shi Muhammad Bello yace zan ambaci abinda Shehu ɗan fodi in ya zo zai yi majalisi na ilimi irin addu'ar da yake buɗewa da ita. Sai ce, kana radiyallahu anhu, shi wa Allah yarda da shi ya kasance, ya stafcihu kalamahu yana buɗe zancen shi fi majalisil wa'azi a majalisan shi na wa'azi bi hutubaci imamihi da hutubar jagoran shi a Sheikh Abdulkadir Aljiyali radiyallahu anhu. Waye jagoran ɗan fodiyo? Shi ne shi Zilani. In jiwa, in ji ɗan shi. To, in dai ko a taba'ud dalili ne, sai ka zo ka yi ƙadiriya. Sannan a cikin wannan littafin har wa yau ɗin dai, Shehu Muhammad Bello, babi ya yi musamman a kan falalar ɗariƙar ƙadiriya, bari in gutso maka wani abu kaɗan, kaɗan ka ji, don ka ji maganganun da kake ta faɗa, Shehu Tijjani yana cewa duk wanda ya shiga ɗariƙar shi zai cika da imani. zai cika da imani to ai mun gaya maka shehu tijjani fa yana faɗa dama kuma kai ma ka karanto jiya ka karanto mana ne jiya ko ko jiya ne ko shekaran jiya ka karanto cewa dukkan waɗannan ɗariƙun wa kulluhum ala hudan min rabbi dukkan su ɗurku ɗin nan addu a addu ɗariƙi audi menene baitocin da ka kawo ni ban ma haddace su ba to sai ya ce wa kulluhum ala hudan min rabbi wasituhum wasituhum rasulun al-murabbi ko duk dariqun so da haka abinda ka samu a tijjaniya shi zaka samu a kadiriya to bari ka ji abinda sho muhammad bello ya faɗa ga kadiriya yace wirdu tariqatil qadir wannan babi zai yi magana akan falalar ɗariƙar ƙadiriya ko kuma wuridin ɗariƙar ƙadiriya da fa'idojin da ake samu a wurin. Ga sha in faƙul masuri in kana da ɗaba irin tawa, shafi na ɗari biyu da ishirin da biyu. In ko ba irin tawa bace ba dai ka je can fihirsan shi in ka diba ka diba inda aka rubuta wuridin ɗariƙar ƙadiriya to fawa'iduhu sai ka zo sai ka diba ka gani. Abin da ya ce a wannan babin. Shi Muhammad Bello ya ce bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ورد السلسلة القادرية يتي وردي وهو من أجل الأوراد yace domin wannan wuridin na ɗariƙar ƙadiriya yana daga cikin mafiya girman wuridai li'annahu yughni an kulli wuridin wuridin nan na ƙadiriya yana wadatar da kai daga dukkan wurdi a irin fahimta irin taka a nan za ka iya ɗauka ka ce to kenan yana nufin har ƙur'ani in ka riƙe wannan ba sai ka karanta ƙur'ani ba dan na san kana iyawa a irin fahimtar ku ta yan nazari sai ka ce da sai ce wala yuguni anhu wirdun sai ce amma duk wani wurdi da ka riƙe in dai baka hada da na kadiriyan nan ba to wancan bai isan ma ba wato ko ƙur'ani ka riƙe kenan in komi ka riƙe kana in dai baka hada da kadiriyan nan ba sai ce to ba isan ma ba sai ce wa min fawaidihi yace yana daga fa'idojin wuridin ɗariƙa ya injuwa jisho Muhammadu Bello anna sahibahu ma'abocin wannan wuridin wanda yake karanta wuridin ɗariƙa ƙadiriya la ya mutu illa ala ahsani halin ba zai mutu ba sai akan kyakkyawan hali duk ba nan bane wajen maganar sai ce walau fa komi ya aikata a duniya sai ya cika da imani inji Muhammad Bello duk wanda yake ɗariƙa ƙadiriya komi ya aikata zai mutu akan kyakkyawan hali zai cika da imani kenan komi yayi fa kaji walau fa'ala ma fa'ala da Allah cikin littattafan da kake kwasowa kana mutane raddi ka rika dauko irin wannan a cikin littafin sai yayi wani abu irin maganganun na waliyai wanda kai baka gane ba bari ka ji abinda matsayin show dan fodiyo a wurin su yanda yace wani wali ya bashi labari sai yace a ومما حدثنا به صاحب الشيخ kokin shi dan kodi ya ba mu labari inji Muhammad Bello a wannan babi a shafi na 224 abinda yawa babin unwani shine wurdu shehi kawai wurdu shehi yace wannan auradin shehi ne shi dan kodi na tarbiyya sai ce to wani waliyi wa mimma haddathana bihi sahibu shehi abin yana daga abinda wani abokin shi dan kodi ya ba almajirin shi dan kodiyan ne sayyidina haib al-amawi sunan shi kenan sai ce yace abin da ya bamu da shi innahu kharaja shehu yawman yace yanda lamarin yake wata rana shehu dan fodo ya fita wa qala sai shehu dan fodiyan yake ce musu su almajiran shi ku ji abin da dan fodo yake faɗa yace al-awliyaul kummalul yawma waliyai waɗanda suka kai matsayin darajar kummalu wannan mustalahati ne namu na sufa ya karkasa mana baki dan naji kana ta magana in an yi maganan kudubu sai kai dariya wane ne baka san shi Ibrahim ko kudubu ne mustalahan namu ne na sufaye yace to al awliyaul kummalu al yawma yace a yau dai maganan da nake kike ga musu wannan sai ce waliyai kamilai kummalu kwara ko kuma ke da su a duk duniya kakaf duk duniya kakaf ba a Najeriya ko a Nijar ba duk duniya in ji dan kodiyo sai ce wahidun khalfa sham ɗaya daga cikin su yana can arabiyun balarabe ne nuruhu amma hasken wilaya shi tajallin wilaya shi nuru illallah kaji nuru ne hasken shi sai cewa wahidun fullati fullati ne fi baladi sudan yana cikin kasashen baka fata usman ibn fodiyo shine usman ibn fodiyo nuruhu nuru khatami rasulillah hasken shi shine hasken hatimin annabi Muhammadu allazi fi katifi al-aisari wanda yake a bayan kafada shi ta hagu yace wa wahidun dayan kuma nuruhu nuru qalbi rasulillah hasken shi hasken zuciyar annabi Muhammadu haka rawa kalla irin waɗannan maganganun yanzu in ka ɗauka sai ka ce shi ma wannan ya ce ya zama annabi Muhammadu saboda hasken shi hasken zuciyar annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam So, uh, in yadda ka karanta mana ka tabbatar cewa duk abin da sahabbai suka yi shi su shaudan fodiya suke akai to su shaudan fodiya yan dariƙa ne saboda sai ka diba yadda zaka warware mana wannan karatun a karatun ka na gaba daga karshe ka sake maimaita mana cewa a jama'a ku fa lura duk abin da aka ce muku shehu tijjani ya ce sai in an kawo muku shi da rubutun hannun shehu tijjani in ba haka ba ko ba za ku yarda ba saboda wai ai zamanin shehu tijjani babu audio da ake recording ba abin da ake cover na bidiyo so da haka a hanya ɗaya ce kawai ta rage ku yarda shehu tijjani ya faɗa shine ku ga rubutun hannun shi in ba ku gane ba ku yarda ba wannan yana daga cikin fikirar da muke tsoron daman ku kai kan nan dan yanzu idan ka dora wawayen mutanenka akai sai suka fahimta wai duk abin da mutum ba shi ya rubuta da hannun shi ba ba za a yarda ba ba wanda zai yarda da hadisan manzo Allah dan Buhari nan da kuke cewa ya rubuta hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama Buhari bai rubuta hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayan wafatin Annabi da kusan shekara 200 har da wani abu ya fara rubuta littafin shi 200 da wani abu kuma wallahi ba daga rubutun Annabi ya kofo ba ba daga rubutun Sayyidina Abubakar ya kofo ba ba daga rubutun Sayyidina Umar ya kofo ba kai duk wanda ya zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam Buhari bai ga littafin shi ya kofo hadisan Annabi daga ciki ba bai gani ba akwai mutane irin su Rashid Ailan irin wannan tunanin naku ya kai su akan cewa gabaki ɗaya Sahihul Bukhari ma ƙarya ce babu shi saboda me saboda irin wannan raunan tunanin na rishin dalili na toshewar basira har ya rubuta wani littafi ma wai Sahihul Bukhari nihayat ustura yayi maganganu da yawa to ina tsoron kuma ku kawo mana wannan mummunan da awan Najeriya ku fara shakku ko da yake na ga waninku a Kano ya fara yin wannan tunanin yana so ya soke mata hadisan gaba ke daya to labudda mu ba sai abin da shauci jani ya rubuta za mu yadda ba a'a in mun samu da isnadi sahihi kamar yadda muka yarda da hadisan annabi da ake samu da isnadi sahihi za mu yarda da abin da aka danganta mu shauci jani da isnadi sahihi sai dai zan kuma ƙara maka gyara yana daga abin da ban ji daɗi cikin shawarwarin da na baka ba ka gyara su ila sabili rabbaka amma baka gyara wannan kuskuren ba dan shi ma yana daga abin da ya kamata ka gyara shehu tijjani bai rubuta littafi ba shehu tijjani radiyallahu anhu bai rubuta littafi ba wannan littafin da kake ta faɗa a azabu aurat shehu hafizul misri ya rubuta shi bana da rubuta littafin shekara 49 kadai 49 kai ba ma 49 ba eh 49 dan ya rubuta shi shekara 1392 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1392 idan ka dauki tabbata ka dora akan a 300 da tis'in da biyu zai baka ɗari hudu to kaga takwas ta basa ɗari hudu sai ka ɗauko arba'in da ɗaya yanzu sai ka tara da wannan takwas ɗin zai baka arba'in da tara shine tarihin rubuta ahzabu a wurin shehu hafiz misri ya rubuta shi dan Allah muna ƙara maka gyara Allah ya rubuta ahzabu a wurin ba shi ya rubuta ba sannan a fassara hamziya shi ma ba shi ya rubuta ba Shehu Alil Harazmi Albarrada wanda ya rubuta Jawahir Ma'ani shi ya rubuta Fazar Hamziya. so da haka zancen cewa sai abin da ka gani da rubutun shehu tijjani za ka yarda kenan ba ma za ka ƙara yarda da magana kowace wadda ka danganta wa shehu tijjani don bai rubuta wa shi ba abin da ya rubuta radiyallahu anhu wa ardahu wa anna lihi so ina ganin dai zan iya takaitawa a nan da kuma girmamawa cikakkiya ina ƙara roƙonka in dai babu damuwa da Allah halayen nan mu daina yawo da hankalin mutane a facebook kai ka faɗa ni in faɗa ka ba mu lokaci kawai mu tattauna so idan muka tattauna aka bayyana gaskiyar sai a watsa wa duniya idan ni ka kure ba za ka ƙara karatu in tanka ma ba a wannan matsalar da sai dai ko a wata daban in kuma Allah ya sanya kai ne baka fahimta ba to dan Allah ka taimaki jama'a ka hutar da su da wannan rigimar ka hutar da su da wannan rigimar ina tausayin mu mu masu dan karamin karatu idan rayuwa ta koma haka kuma yana daga musibar da muke ciki yanzu wanda yake tayar da hankali sosai har kun fara koya mutane sun daina jin daɗin kowane karatu sai irin wannan na hayaniya ba shi muke so ba mu mu tara mutane mu gaya musu tsarki da sallah ya fi muhimmanci mu faɗa musu kyawawan ɗabi'u yanzu a najeriya za ka ga mutum yana sallah yana ƙarya yana sallah yana cin amana yana sallah yana sace kuɗin gwamnati yana sallah yana fashi da makami yana sallah yana hasada yana sallah yana annamimanci yanzu wannan musibar ba ta ishe mu yi ta karatu akan ta ba so dan Allah dan annabi a tattara wannan hayaniyar a aje ai abin da zai amfana al'umma so ina roƙo Allah tabaraka wata'ala ya ƙara a haɗa kawuna al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama duka nayi wannan maganganun ne yau biyo bayan kiraye kirayen da kai kuma na fara jin daɗi so kila Allah ne zai kawo wani sauki a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a daina ɗauko rubabbiyar fahimta ana gina addini ba haka suke ba so in Allah ya ce maka amma kar ka ji kuma nayi sanyi da yawa ka dauka cewa fa gobe ma in ka taba mu bazan taba ka ba a'a ko gobe ka taba mu zan saki taba ka insha Allah ko ban ma guda take ran da ka ga mun bari ran nan ka bari kawai ran da dukkan yana ba mu da sauran wata haja a cikin ka wallahi qala ma'azallahi an naquza illa man wajanna mata'ana indahu in dai ba hajan mu muka gani cikin kayan ka ba mu da kai wallahi in ka ga mun bari ka bari kawai amma kuma ka ji da kyau akwai su gaugawo da suke surutu suna cewa wai muna yin wannan wai don mu hana ka karatu malam asalin sunna mutumin nan da ya rubuta littafin nan ta jinin hilali ya fi ka ilimi ta kowane bangare mun sani ya fi wato a tarihin shi ya kamata ka gaya mutane don baka faɗa ba mayan malami ne kuma ya yawon duniya kuma yana daga abin da duk mai ba da tarihin ta jinin hilali zai faɗa ba zai manta ba shine yanda ya itiƙanin lugogi da yawa harasa da yawa ba irin yadda kake karanta kalma da kyar ba a'a yayi itiƙani shi ko fahimtar yare yana taimaka mutum cikin gana amma abinda zan gaya maka ya rubuta wannan littafin ya wuce ba yana tijjaniya ba sai bayan ya wuce ma ni aka haife ni kuma na zo yana tijjaniya so da irin wannan haushin naku zai sa a daina dariƙa da an daina ta yi so ba riba wallahi ba riba kuma abin da zai ƙara baka tsoro shine ka bi comment ɗin da mutane suke yi akan karatuttukan ka da ba haka ake maka ba a cikin wannan satin da kace zaka taba dariƙar tijjaniya da fara shawar radiyallahu anhu da muka fara magana mutane da yawa sun fara barinka da an taba hawa wal ɗinka kai karatu a ce ba haka ba ko a gaya ba wata bakan magana ko a rika tsorata ka da mu amma yanzu ka hau ka ga comment in ka ga comment goma insha Allah zaka samu uku ko hudu ana baka tsoro ana firgita ka dan me kuma ka asiri wallahi ba ma tsoron ka yi karatu ko ta ƙi dinin hilali ya dawo ya yi karatu in ka gaba mu taɓa shi bai taɓa ba wani ba wai kai yanzu da kake karanta littafin a can can nahiya ce a can nahiyar wani falo a can wata nahiya ce can wani falo kana karanta da ƙyar baka ganewa kana karantawa kana cewa ta'allukan ta'alluka ilhamul wamiki ta'alluka ilhamul wamiki to shi ma